أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mu gode wa Allah da ya gwada mana wannan rana mai albarka yau muna rana ta lahadi wanda yake a ashirin da ɗaya ashirin da hudu ga watan zulƙada hijiran fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da hudu ga watan bakwai 2021 miladiyan annabi isa alaihi salam a kamar yadda yan uwa suka ga unwanin wannan karatu rashin sani ya fi dare duhu sanadiyan yin wannan karatu namu wato sabila da gamsashiyan wato raddi da kuma mukabala wanda aka yi duka tare wanda ɗan uwanmu sai Sheikh Muhammad Nasir dan Maulan Musha Ado Musa ta fa balewa Bauchi ya fito yayi rikon kazan kuku wani babban malami a janibin salafiya ma'ana izala wanda suke ɗaukan sa kaman annabi suke ganin sa don ko ibn taymiya ba su ganin girman sa kamar da suke ganin wannan malami shine albani in ya faɗi magana kai ka ce annabi ne ya faɗa ma asumi ne ba ya sabo aka zo aka masa kamu a idon duniya karama irin ta maulan mushe ibrahim radiyallahu aka kama shi a wannan shafi shoma nasiri ya fito ya yi karatu wannan karamar shi ibrahim ne ɗaya daga cikin almajiran almajiran shi ibrahim radiyallahu ta'ala ya fito ya yi karatu ya ce albani duk maganganun da ya dinga yi akan ilimin hadisi shishigi yayi dan wa'azin turmi ne bayi da malami kasan dan wa'azin turmi duk wanda yake kasan hausa ya yawo ya san abin da ake nufi da dan wa'azin turmi wanda suke fassara wato qur'ani da karfin cin tuwo ko hadisi aka zo aka kama shi aka ce a kawo malamin sa mutum daya duniyar salafiya ta gagara dan wallahi da akwai da an kawo har yau ba a kawo ba har wani yaro ya shishigi wani sunansa kabiru kifi ya fito mana aikin kifaye kasan kifi da zilliya amma kuma ya yi shirme ma kansa tun da dama ko hausa sukan ce wai kada ka yadda ka yi karkon kifi daga wuta daga ruwa zuwa wuta to abin da yake nan ya fito yana ganin kamar abin wasa ne ya ɗauka da kayi ake faɗan magana ya zo aka dankar muƙabala aka kama shi a wuya wanda ko da ƙashinsa da ya fari bai isa ya kawo wannan malami ba wallahi malami na albani wanda ya masa ijaza guda ɗaya babu Shauman Nasir ya yi karatu gamsashiya cikin ilimi da nutsuwa kuma saidu sun shaida wal haqqu ma shaidar bil adawu alhamdulillah me je biyo baya sai karere ya biyo baya bayan shi wancan kabiru kifi ya mana aikin kifa ya zilli an yi da shi muƙabala an yi yau akan washe gari da a ci gaba ya ce na da uzuri aka kai ta laraba ya zo ya ce a kai ta juma'a aka zo juma'a ya ce na da hidima dai wai sai da littafi ka san su dama su da neman kuɗi je je kwaram da sunan wai yayi littafi ya zo je aka sake ɗagawa aka sake ɗaga yanzu dai ya zo sake cewa a ba shi sati biyu ishod da ya zille kuma bai iya taron wannan faɗan ba kai wallahi ba shi ba ba wannan kabiru kifi daga kano ba wallahi duk duniyar salafiya ba wanda ya isa ya zo ya kawo mana ijaza na albani wanda wani malami ya masa kan hadisi babu da kayi ya dinga shi shigiyo bayan Allah kuma wannan a ilimanci aka yi wannan magana ba wai da kayi ba sabila da haka da mai dai biyo baya haushi ya kama su suka gagara izala ta gagara kwatan kanta a wannan fage a wannan wurin yaƙi ta gagara kwatan kanta shi kenan sai suka koma mene karerai sai karerai ya biyo baya aka koma ƙarya ƙarya ƙarya dama wannan al'ada ne ta munafukai ƙarya al'ada ne na munafukai haka annabi ce na daga cikin alaman munafiki ƙarya da kuma saba alƙawari da cin amana sai ga wani malami ya fito wai asadi sunna ya fito abun mamaki fa wancan wanda aka masa rukon nan shi fa malamin wannan wai asadi sunna din ne shi kabiru kifi malaminsa ne kuma babban almajiri ne na su daktarijiyar lemo abun da ya faɗa kamar su suka faɗa shi kuma malamin shi wancan wai asadi sunna din wai kai asadi sunna ka fito tunda malamin ka ya gagara kai sai ka fito ka gwada kai ɗa ne ka aiku ka ba da kariya ya gagara fitowa wai ya zo wai na cewa ya koma ƙarya wai shehu bura da dala ta alamu wai bai da almajiri ko ɗaya wai aka masa almajirin shehu wannan ya zama hauka eh wai za daddatul uqulu ala ilmin duk da wannan ina ilmin ma take to fa ma za ta qulu nusawu in ji malam busiri to wai mutum wai shehu bura ne shehu bura fa mai tara mutum ɗai ɗai ɗai har kusan miliyan bakwai ake murnan aihuwansa ba mu taba jin wani wali da Allah ya masa haka ba duk duniya kuma akwai wallah a kawo mana bayan shehu ibrahim radiyallahu anhu sai maulan mu shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu wanda masoyansa kullun shehu ma mai duniya ke kai kuma wasu ma suna cewa shehu ibrahim din na da rai haka suke faɗa eh to alhamdulillah haka ne ai wala taqulu wala taqulu man yuqtalu fi sabilillahi amwat eh sabila haka a shehu kai ka ce yanzu ne ma yake cikin rayuwarsa shi ya zo ya ce ƙarya wai amma da alhamdulillah ɗaya daga cikin abokanmu ya fito sai di shek munir ya fito ya danna wuyansa alaka shi asidi sunna ɗin wanda har yanzu ya gagara fitowa ko ba dai iya ɗagowa ba don in ya sake ɗago kai in aka sake musu duka ina kyautar ta mutuwa dai mu yawa dai mutu ba dai iya ƙara magana ban da yana da kunya duk da dai su dama ba su da kunya ala yawo minal imani haka annabi ya gaya mana wallahi mu damu ne yau aka zo aka kama misali a ce maulanmu daga cikin maulanmu sharu ibrahim salim ko maulanmu misali shai ɗaya usman bauchi radiyallahu ta'ala nu ko maulanmu sha ado musa ta balewa daga cikin wanda dai suka yi abin da suka yi shaura a ce a fitowa zuwa ce an kawo malamin su guda ɗaya wanda musu ijaza mu gagara kawowa wallahi kunya bare bari mu fito mu sake magana ba amma tunda sun gagara da yake ba su da kunya suka koma ƙarya to Allah alhamdulillah an fito an tattaka shi an ba shi laka wanda har yanzu bai farfado ba shi asadin sunna din kenan to malamin sa ma ya malamin kama ya gagara ballanta na kai shehu ibrahim mai almajirai miliyoyi wai ka ce bai da almajirai ko dai wannan ya zama hauka to sabila haka daga nan mataki na uku sai suka koma zage-zage aka koma zage-zage zagi kawai suke duk abin da suke rubutawa aka ta zagin wannan babban malami abokinmu shehu ma nasir dan maulan mushadu aka ta zagin sa aka ta zagin sa to dama wani malami yana wani baiti wai yana cewa wai bishiya mai ‘ya'ya ake jifa, amma bishiyan ƙayaye alatsi ne, duk da gaji ana zaginsa ya kai, e, insha Allah, musamman mu da muka fito ake ba da kariya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Ka duba fa albani banda rashin kunya, yaushe da ce albani wai shine dai ɗauki alƙalami shi da bayi da malami, wai yana gyara ma imamul Bukhari, imamul muhaddisin. Haba, wannan rashin kunya, dama aka ce ainihinsa ma, shi ainihinsa ma aka ce ba malami ba ne, shi ɗin na wato shi shaina ne mai gyaran takalmi ne a jami'an a jami'ar azhar an tabbatar da haka kuma shi ma ya faɗa an karanta ta'arifin kansa da kansa da ya faɗa da har ya zo bai bin babansa sallah tsibiya da bid'a da mai an gaya muku to alhamdulillah zage-zage da ta gagara fita aka koma zage-zage kullun zagi muka ce a to wannan ai ba komai hujja ne ta ƙare yasa a koma zagi to sai laƙuba da suke yi ma kansu laƙuba da suke ma kansu wanda shi wanda wandan da muka masa wannan take wani ɗan izala rashin sani ya fi dare duhu sunan unwanin karatu namu wai ana kiransa wai asadil islam gaskiya wannan suna duk musulmi na kwarai in dai aka gwada masa wannan aka ce wai shine asadil islam wai ma'ana wai zakin musulunci to abin da zai fito a bakinsa baya gwade wuce abu biyu ba ko ya ce Allah ya isa an cuci musulunci ko kuma ya ce Allah ya tsine masa sabila da bai yi kama ko kaɗan bai yi kama ko kaɗan a ce wai wannan wai shi ne wai asadil islam wai wannan shi ne zakin musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji mutum zakin musulunci ba ilimi ba ladabi ba kunya ba tsoron Allah hasali ma abokin faɗan 'yan wasan kwaikwayo ne ma'ana 'yan dirama suka koro shi ya gagara kare kansa addinance ya je yana faɗa da wani ɗan dirama Adam Zango duk an gari ya dinga masa kazafi wanda musulunci duk ya san an san kaza- yadda ake magana da yadda a kama mazinaci ya zo dinga faɗan wani maganganu mu ba muna bin bayan yan drama bane amma wannan ba karantarwa musulunci bane udu ila sabili rabbika Allah ya gaya mana duk wani kiran da ta fita daga wannan usulubi to ba kiran Allah da manzo Allah bane bil hikmati wal mau'izatil hasana haka aka ce amma ya zo kara hoton mutum ya dinga zagin sa wai na kaza na kaza suka zo suka sashi a gaba san da ya gagara magana wai irin wannan wai shi wai asabi wannan ma laƙabobi da kuke ma kawo kanku yana gwada ku ba na Allah bane domin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu shine halifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko zuwa sayyidina Umaru duk annabi ya musu kirari amma ba mu taba jin sun kira kansu da cewa ba mu taba jin sai na bakar an ce masa wai asirin islam ko shi ya kira kansa ba wai dan bai kai ba ko sai na umar ko sai na usman ko sai na aliyu ko wasu daga cikin sabon manzo Allah ba wai dan ba su kai ba wallahi ba na shakka ba na shakka daga cikin sabon manzo Allah nan wa'innan hulafa'u da shauransu da aka ce musu adalin asirin islam sai sun ce karka kara gaya musu saboda da girman musulunci ba wai dan ba su kai ba amma wai kai ka zo ka duba wannan mai sifan wannan mai sifan kai ba malami ba kai ba dan daudu ba kai ba dan wasan kwaikwayo ba wai kai ne wa asidil islam makaryaci mara kunya wai ka zo wai kai ne wai da ka zo ka samu wannan zakin malami shehu ma nasir wawa za su ga ce rashin sani ya fi dare du kamar yadda muka yi unwani wa karatun mu wai rashin sani kaza ta kwana kan dani wallahi da ka san irin karatun wannan bawan Allah ba wai muna yabansa ba to wallahi da ku giyan wake kasha ba za ka fi tunanin wai ka zo wai ka ce wai kai ne za ka ɗauki maganar sai kai raddi to wannan raddi wannan lakabobi da kuke ma kanku lakabobi ne na ƙarya na alfahari kuma ya saba da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Qur'ani yake mana fala tuzakku anfusakum kada ku dinga tsarkake kanku ni ne wani yanzu ka ji wai wani wai asadil wai asadil sunna asadil sunna yanzu da da ka je gidansa da izinin Allah ka zauna nauni daya sai ka ga yadda sunna ta yi daban yadda aikin sa yi daban wallahi daga cin abincinsa ko shan ruwansa da ka ga gaba ɗaya yadda manzon Allah yake insha Allah ba haka yake wai kuma shine asadil sunna shi kuma wannan da ya fi shi da ya fi shi haukan wai ya ce shi asadil islam ne gaba ɗaya ma yanzu da zaka bashi amana da zaka bashi amana kar ka sha mamaki abin da zai biyo baya wai kuma shi ne asadil islam to wanda ka zama asadil islam bai da amana bai da gaskiya bai da ilimi to subhanallahi musuluncin kuma ta kuma menene kenan a cikin ta to sabila da haka wannan lakabobi da kuke ma kanku annabi ya hana qur'ani ya ce fala tuzakku anfusakum huwa alam bi wani Allah shine mafi sani da wanda ya fi tsoron Allah malamai mun sani manyan maluma ana musu lakabobi amma ba su suke kiran kansu ba yanzu imam maliku ya je ka duba wasu wasikon sai dai ka ji ya ce maliku bin anas amma sai dai mu almajirai da ma- na baya su ce imamu maliku ko imamu shafi ahmad bin hanbal sai dai ka ji ya ce ahmad bin hanbal imamu shafi duk ba za ka ji sun kira sunan imamu ba za su kira ma kansu haka manyan sabbai haka malamai duk wanda ka ji an musu irin wannan yanzu ta imamu bukhari ya ke ce imamu hadisin ba shi ya gaya ma kansa haka ba malamai ne sai ka cancanta aka ce wannan ya kai a masa wannan lakabi amma kai ka zo baka jin kunya baka tsoron Allah kun fito fili wai kana cewa kana rubuto kai ne asalin Islam to wannan ba muna magana akan musulunci bane amma da ma- da mu fiye musulunci ita kanta ma sai ka samu ba mamaki musuluncin sama Allah bai cika sharuɗanta ba sabiya da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake ce al muslim man salima al muslimuna min lisani wa yadihi to Allah ya da wannan magana ke ganta babban magana ne musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga hannunsa da bakinsa to yanzu da ka zauna da shi wanda yazo yake zagin mutane Allah ya sa mu cika da imani ga ƙarya shine asalin islam wannan lakabobi ku janye su kanku wannan rena musulunci ne da cin mutuncin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bari bayin Allah su ga muku in kun kai wannan ba karantarwar manzon Allah bane wanda zaka san ma ba sunnan bane su kwata kwata ma ba sun nan bane malamai manya ga san jami'ul ulama in ka kira suka ce musu malam zai ce maka ani almajiri ne amma kaga wai mutum ya zo na ce wai kai ba fa malami in fa kace fa kai asadil islam ne ko asadil asadil sunna to fa kai ka wuce a ce maka ma malami ma ka haɗe musuluncin ne kaf gaba ɗaya wannan ƙarya kake yi, makaryaci wannan suna ku janye makanku cin musulunci cin mutuncin musulunci kuke yi. kun zo kuna koya ma yara ta'addanci da kisa gashi nan da gashi nan magoya bayan sun da suke fitowa a sahara a zo ana yanka mutane yankan rago ba mu taɓa ganin ko arnan dutse ba ta haka kuma da sunan sunna din da sunan kuma karantarwar su albani din kuma ku ce ku ne wai asali islam in dai musulunci shine irin naku wallahi musulmi bari kafiri bari shiga musulunci ba in dai shine ku ne wai musulmai to Allah ya sauke to sanadiyan wannan karatu namu kenan muka fito dan mu gwada mu duniya cewa wannan izala ta gaza wannan raddi da ake akan albani mai gyaran agogo a jami'ar azhar yauwa ba gyaran takalmi da ɗazin afuwan na faɗa ba gyaran agogo yake yi wanda an ce shi kansa ma ya faɗa ma kansa kuma da aka kuma an kawo muku wajen ma kuma da a sake tabbatar muku da wajen ba malamin musulunci ba to wallahi ba za ku iya karɓan sa ba muna gaya muku muna sake gaya muku wallahi ba za ku iya karɓan sa ba akan wannan maudu'i sannan da suka gama wannan ƙarerayen su shi wannan mai suna gwananan wani mai bakin fuska da suna waye asirin islam din makaryaci sai ya fito wai yayi karatu akan wai maulan bishiyar ibrahim radiyallahu ta'ala nu wai ya ce ya faɗi malamin albani wannan ma abun kunya ne ai sai ka kawo usaimin ko bimbal ko wasu daga cikin manyan malaman ku na ka kawo su ne da su ba da to yau kuma shehu ibrahim an yarda da shi kenan yau ka yarda da shehu ibrahim dan uwa kenan ka sake tunani sabila da haka Shehu Ibrahim wai Shehu Ibrahim wai da yake shi shi wannan makaryaci ne wai ya ka wai Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala nu wai ya ce ya faɗi malamin Albani na ɗaya kenan wani littafi wai wai sai ce wai sai kawo ta littafi ya ce wai littafin na Shehu Ibrahim ne shi ya rubuta kaga ƙarya na biyu kenan wai Shehu Ibrahim shi ya rubuta wannan littafi wai kuma na uku kuma abun kunyan ya taɓa ta larabci a ciki ya taɓa ta karatu wanda ƙaramin ɗalibi bare irin wannan ba ya taɓa ta karatu a ciki ya taɓa ta larabci to mu koma na farko na farko dai ka yi ƙarya mashi ibrahim radiyallahu ta'ala duk da dai aikin ku ne kamar yadda shi albani ya zama makaryaci yanzu dai faɗi magana yanzu ya zo warware kansa to sabila da haka shehu ibrahim in ka aifu in ka aifu ka kawo mana wurin da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace ga malamin albani wannan ƙarya ne kuma qur'ani ya ce fa la'anatullahi alkazibi inuwan Allah ya tabbata akan makareta kuma an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi zai iya shan giya mumini zai iya shan giya eh zai iya kaza zai iya kaza zai iya ƙarya annabi ya ce ina mumini baya ƙarya to kai wannan yake gwada cewa wannan suna na kama shati faɗi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ya faɗi munanan maganganu akan makareci ƙarya kake babu wani wajen da ya faɗi malamin albaniya ma ka aifi kawo na biyu littafi da kaɗa gata gata nan sa'adatul anam waka ce shehu ibrahim ne ya rubuta to ƙarya kake yi ka duba abin da aka faɗa a ciki abin da aka faɗa sunan littafin kitabu sa'adatul ana bi aqwali shaykh islami ba ce talifin shehu ba a sunan littafin yawa sunan littafin kenan zartattukan shehu ibrahim arzikin halitta cikin zartattukan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala barka ja ka ce wa qad qama bi jam'ihi wa tabihi ya tsaya da tara shi da kuma ɗab'in littafin wanda ya tara ya yi ɗab'in littafin a shehu tijjani ali sise na ɗafallahu shehu tijjani imam sise kenan wanda limamin yanzu na babban masallacin nan na shehu ibrahim wanda ita ce mafi girman masallaci a afirka shine limaminta yana nan har yanzu da rai wanda kuma an yi wannan littafin ne litis in baki na ni ramadan al'abrak am hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan rasuwan shehu ibrahim radalano da shekara talatin da biyu a kirgin musulunci aka yi littafin aka tara amma shi ya biya ce wai littafin na shehu ibrahim wai a ciki ne shehu ibrahim ya faɗi malamin albani dan ƙarya gaba ɗaya cikin littafin wajen da aka kira albani waje uku kuma wannan da yake abin da yake gwada jahilci shi wannan dama bayan ɓata larabci da yake da ya gwada ja yake gwada tabbatar da jahilcinsa ba ɗalibi bane shi wai sai shi ne baya bambance maganar mai takariji ko mai taƙiƙi ko mai shari da magana ainihin matani na mai littafi sabila da haka idan ka duba wannan littafi in ka duba shafi na hamsin ka ga duk wurin ko babu wajen da aka ce aka kira shi da cewa wani imamu albani albani ko a kira ba kuma shehu ibrahim bane amma bari ka gani da Allah ƴan uwa ku kalla to ga ga in ka kalli ga ainihin matanin rubutun nan in ka kalli nan ga zane nan yatsan hannuna iya magana ne littafi to ƙasa nan shine aka kira albani da aka ga shi nan nan wajen ka gane amma wannan maganar shine na shehu ibrahim amma nan ga zane an gaya maka ne mai tahariji ne ko mai taƙiƙi ba maganar shehu bane radiyallahu ta'ala amma shi dan ƙarya da yake ka san wayauta suna ce wai in mafaɗin magana wawa ne to majiyin tafa ba wawa bane kuma sayyidina aliyu karamallahu wajen yana cewa babu mara hankali kamar wanda lokacin da zai magana a cikin mutane ya ɗauka ya fi kowa hankali ya ce to wannan babu mara hankali kamar sa mun gwada muku dai to gashi abin da aka faɗa abin da aka faɗa aka ce a wasil silati da ifa lil albani abin da aka faɗa kenan albani ya da'afa hadisi a cikin silsilatu da ifa lil albani ba wai cewa kai malamin ko imamu albani ba ko kuma wane shine malamin albani mu babun da dama aka je aka yi wancan mukabala kenan abinda shoma nasir ya kama wuyan shi kabir kifi kenan ya danna shi ya gagara numfashi wanda kuma har yanzu wallahi bai isa dawo ba ko ya dawo kuma to sai ya sha kunyan da ba zai iya wato sake fitowa ba ga shi nan abin da aka faɗa kenan ga ta nan in kana iya karanta larabci ga yatsan mu a gurin karanta gani wannan yanda na sa hannuna ɗin nan aka yi nan ban gashi nan ga shi da ifa ɗin ga shi nan aka ce lil albani in Allah da kai zumin ɗinta da ga abin da aka faɗa ba malamin albani aka ce ba to wuri na ɗaya kenan wuri na biyu da aka kama sunan albani shine wato shi kuma a wannan in ka duba shafi na goma sha ɗaya in ka je ƙasa nan ma ka ga layi da aka ja ka gani ga shi nan nan yadda ya tsana yake nan ka gani to ga ainihin maganan shehu a sama nan kuma na mai tariji mai takariji shine sai ya ce yake cewa hadisin da afahu albani unzur silsilatu da ifalil albani shi ma haka ya faɗa ba wai cewa aka yi malamin albani ba kai makaryaci wanda ya zamo jahili ba iya bambanci maganan ainihin matani na maganan mai littafi da maganan mai takariji sai waje na uku shine a shafi na ashirin da shida a wannan sa'adatul anam shi ma da ku ga zane kun gani kun ga ga zanen nan to ga kuma nan to a wannan wurin kai zumi din da ga maganan da aka ce albani ya faɗa shi ma ba wai an ce malamin albani ba kuma ba a ce masa imamu ba ko ustazu a albani ko yake faɗa yawa aka ce wal albani fi sittinati da'ifa wannan shine a cikin wannan littafi sa'adatul anam da aka tara zantattukan maulan musho ibrahim kuma wanda ya tara shine imam musho ahmad tijani sise wanda har yanzu na raye ba littafin shehu ibrahim bane wannan yake tabbatar da ƙaryanka da jahilcinka shehu ibrahim bai kawo malamin albani ba in kuma ka aifu ka kawo wurin in ka kawo wurin to mun yadda kai ɗalibin ilimi ne kamar yadda shehu ma nasir ya fito ya tabbatar muku da cewa shi malami ne duk da wannan magana da nake faɗa shi bari faɗa da bakinsa ba amma mu mun san haka wallahi ya fito ya faɗa ga abin da albani kai ka ji ma a tarihin albanin ma ko ya ishi kai kai kai kai kai mene kai hisabi ma kanka ya ce da na bin mahaifinsa sallah ya zo ya bar lokacin da bid'an wai mahaifinsa ta yi yawa ya bar binsa sallah subhanallah kuma wannan sunnan yan izala kenan duk wannan izala da ya fito gidan mutanen kirki sai ka samu ya bar bin mahaifinsa sallah sai kuma ya bid'antar da babansa in an ƙara gaba kuma sai ya ce babansa ma kafiri ne da malaminsa da babansa da mahaifiyarsa ba za su sha ba wannan sunnan su ne wannan kuma karantarwa dan abdulwahab kenan wanda ya zo ci gaba ɗaya malaman hijaz ba wanda ya san ma'anar la ilaha illallah sai bai aka jinin su ya halatta ya kisu yace la ilaha illallah da suke faɗa ƙarya ne yace kafircin su musulmi fa masu sallah a aikin hajji yace kafircin su ya fi na kafiran quraishawa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya kiyaye duk littafin albani ake cewa babu wani wajen da aka ce imam albani wannan ya tabbata wannan mai su- ka janye wannan suna naka wai wai wai asadil islam a wannan kai ko kaɗan ko kaɗan littafin ka nawa ne me ma ka karanta waye malamin ka irin na malamin ku me kai wa musulunci mutum nawa ka musuluntar littafi nawa kai wa addini makaranta nawa ka gina in dufa'i nawa kai wa ad- wa al'umman musulunci kun zo kuna ta jawo barna kuna sa ana ɗaukan hoton ku ana yaɗawa a duniya ana yaɗawa a duniya irin kashe mutane da kuke yi ba gaira ba dalili mai sallah bai sha ba mara sallah bai sha ba ku kan kuma ba ku sha a gurin almajiran ku ba sannan abun mamaki karama na ƙarshe wanda ya tabbatar da cewa alhamdulillahi mu muna nan a hanya ta ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sabansa da mutan gidansa da shehunan nan namu karantar wannan da muke akai kullun addu'a da muke Allah ya samu tafa kai shehu man Nasir ya fito yayi karatu hankalin duniyan izala da salafiya sun rasa inda za su sa kansu har wani malami ya fito daga saudiya wai malam Is- ismail malam dr aminu dr aliyu ya fito wai abun mamaki mu mun yi zaton tun da shi yana zaune a saudiya zai kawo mana maraji da yawa kawai ya fito dinga zagi yadda zagi yadda zagi muka ce a to ai dama wannan sunan ku ne abin da koko ya kenan kuma da kin gaskiya sai bata wallahi muna tabbatar ma duniyan izala wallahi wannan maudu'i da aka ba za su iya karban kansu a ciki kuma karaman maulin mushe ibrahim radiyallahu anhu da ya sa ɗaya daga cikin almajiransa ɗan halifansa maulin mushe ado shine shoma nasir kenan ya fito ya zo ya gwada ƙaryen albani aka gagara kwatansa shi ma ya fito wannan dr aliyu ya gagara irin wannan daktan ƙarya da ake ba su a jami'a din ya zo ta zage-zage sai kawai ga saudiya alhamdulillahi alhaƙu ma shaidat bil adab dama ka san ko annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani yana gaya mana yahudawa ai hasada ne kawai sa suke kin manzo Allah amma Allah ya ce mana ya arifuna allazina atina mul kitaba ya arifuna kama ya arifuna abna'u sun san manzon Allah kamar yadda suka san ƴaƴansu Abdullahi bin Salam ya ce yanda ya san annabi ma bai san ƴaƴansa ba to babu wani sifa na manzo Allah wanda da faɗa wanda Yahuda ba sani bai dai hasada kawai hasada min inda an fusi min ba da mata bayyana lahumul haqq haka Allah ya ce dan hasada bayan gaskiya ta bayyana gare su to sai ga Saudiya ta fito tana tabbatar da bidiyo wanda BBC suka fitar da wannan labari suna tabbatar da cewa albani karantarwansa ma ana ganin ita ta dinga haifar da 'yan ta'adda wa'inda ya ta'addan nan wanda kowanne da sunayensu a garuruwa kowa ya san su kullum muna faɗa daga cikin su suka fito aka ce karantarwansa saudiya tana tuhumar littattafansa da karantarwansa shi ya haifar da 'yan ta'adda shi ne ma fonda nasu kaga ashe wannan yake tabbatar da cewa shi kansa albanin ba mutumin Allah bane ba mutumin kirki bane kaga karama ta tabbata shi Muhammad Nasir ya fito yayi karatu ga Saudiya yanzu duk wanda ya BBC ya sani ta fitar da wannan to da wanda muke ce wallahi izala ba ta haifi ɗan da zai zo ya karɓe ta akan wannan maudu'i ba wallahi ba ta haifi ba in kuma sun haifa su fito kuma ka san su da rawan kai kamar yadda muka faɗa daga farko ba su da kunya yadda suke da rawan kai wallahi bahasin da suka je suke yi da laburori da suke shiga wallahi da da akwai malamin nan da he mutum sama da ɗari sun fito sun yi karatu sun ce wannan malami da ya fito na ɗari ka jahili ne da haka za su dinga faɗa wallahi to amma da yake babu da yake babu har yau kai kaji wani yayi motsi wallahi yanzu Allah ne san irin hana idan su bacci da suka yi na nemo malami ɗaya da ya masa ijaza amma mu ko muna da malaman mu na hadisi mu in nan da dan shekaru muke da shi muna da wannan ijazozi amma mutumin da ya fito yake gyara wa masayul bukari wai ana neman ijaza guda ɗaya wanda wani malami ya bashi ko wani shehu da ya tsuguna ya yi karatu a gurinsa kamar yadda muka sani wannan sunan gashi na kawo ta diribin rawi yadda ma da ka cika ɗalibin hadisi an karanta shi ma na ya karanta wanda sai ka bi malamai ka ji karatun hadisi daga mafi shaharar malamin masanin hadisi na garinku sannan ka zo ka bi shauran malamai da suke boyayyu na garinku sannan ka zo ka raɗa duniya wai ba shine ka cika ɗalibi ɗalibi ba kenan to shi wani malami ya ji a garinsu an tambaya a kawo sun gagara har yau ba fa da kamu muke magana ba fa ma kwai mu da zakara to wannan fa almajiran shehu ibrahim kenan na cancan ƙasa fa kenan fa ina kuma manyan sun ce da su yi magana to wannan yake gwada muku albani cikakken makaryaci ne ba kuma malami ba ne matukan ba su zo da malaminsa ba ba su kama na yayi karatu a gun malam wani ya yi karatu a gunwale ya bashi ijaza ya yi karatu a gunwale ya yi karatu ya bashi ijaza ya yi karatu to ya tabbata dan wa'azin turmi ne eh dan wa'azin turmi kasan dan wa'azin turmi wanda suke zuwa kasuwa a tara jama'a a ana ana wa'azi ana karya qur'ani ko ta yaya a ce falan ma zagu ya ce yayin da suka zaga da karfi ake karya qur'ani to irin su wannan dan wa'azin turmi ne wallahi ba malami bane in kuma ya haifa mu mun san duk malaman hadisi sukan kai nan karatun zamani ma an kai nan karatun zamanin kai da ce jami'a da ta haɗa ka da mushrif naka haɗa ka da supervisor ka zo kuma ka yi dependent kuma dole ka rubuta na amfani da wane da wane da wane da wane da wane wanda suka yi guiding ɗinka ballantana kuma wai duniya hadisi ka fito ka zo kana cewa wai kaza kaza kaza Eh? wannan ya gwada maka ba malami bane shi kuma wannan tabiyar kifi ta mana aikin kifaye ba mamaki dama suna an ce kowa a cikin sunansa akwai hazzi a ciki eh suna akwai hazzi a ciki kowa yana da hazzi a sunansa kuma duk wani wanda kaga ya fito in sha Allah aka gaya masa suna ya kaga ta dace da shi to dama ka biri kifi ka mana aikin kifaye ka zo ka saba alƙawari ka yi ƙarya ka saba alƙawari alama ne na munafukai kuma muna nan muna jiran ka sati biyu tana zuwa yawa dama Hausa suna cewa wai a rana ba ta ƙarya e sai dai uwaɗiya e uwaɗiyan mutum ta yi ƙarya rana ba ta ƙarya muna nan muna jiran kamar baka sati biyu ka yi waya mashi nas a ce an ce a lokaci kaza an ce lokaci kaza to muna nan muna jiran ka kuma wallahi yanzu aka fara wannan karatuttuka da a ta fitowa da ke an tabbatar da kai karere kansa ma da ya yaushe in ka ce ka ji karatuttukan da aka yi ma da aka wuce wannan ya isu mu kuma in sun haifu ɗan salafiya da ya yi ya ɗauko malaminmu shahararre na ɗariƙa wanda ya talifofi ya ce bayi da malami amma shehu ibrahim da wannan ya fito kuna wannan ya hauka ne yayi eh wannan ya hauka ne yayi dan mutum ya ga yana ce maka wayan ce wai wai malamai suna ce mutum ya zo na cewa aka maka dalilin wai na wai na so aka masa dalili akan wai akwai rana a suka ce to ai wannan mahaukaci ne yayi eh shehu ibrahim din mai almajirai wai abin mamaki shi kabiru kifi wai abin da yake faɗa wai yana da wai da ake mukabala wai yana da tambaya wai guda 38 ha to ko ka an ji maka ka zaci cewa mu Abdul Jabbar ne dan dagaji da ci da buguzin mu fa almajirai Shehu Ibrahim ne fa sahibul failati fa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda jami'al azhar suka tabbatar cewa shi malami ne duniyar musulunci ga ijazozin sanar da ake dinga karantawa na shehu radiyallahu ta'ala nu ga littattafai da yayi an ga maka muyirin abdul jabbar ne dan dagaji to wallahi mu almajiran shehu ibrahim almajiran shehu tijani duk wanda yayi karo da mu wallahi ya ci da gindi kuma duk wanda muka bigi madigansa wallahi ba zai iya tashi ba sabila da haka muna gaya maka kai kabiru kifi ka mana halin munafukai makaryata kai kuma wannan gashi wai kai kabiru kibi kai ne malamin asadin sunna wai kuma ya fito wai ya da karere kai kuma wannan wai asadin islami wai ka fito kuma wai ka zo kana cewa wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai shehu ibrahim wai ya ce masa malami mafaɗin magana wawa ne mafaɗin sa ba wawa bane to amma dai wannan mun maka ne da kuma duniya ta sani cewa rashin sani ya fi dare duhu shi yasa wannan ya zo ke faɗan wannan magana jahilci ne kawai take da baibaye da shi kuma sunan da kake ake kiran ka da shi dan Allah da yau a daina in ka ki kuma da mu faɗa mu duniya ainihin sunanka in baka canja ba da kai da wannan asadin sunan to wallahi da mu gaya mutane ainihin sunanku yawa abin da muke gaya maka kenan saboda haka daga ƙarshe dan uwanku ne masoyinku Burhanuddin ibn maulana shi muhammad al-amin bauchi najeriya da ke ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ila liqa'il jadid